وعلى آله حق قدره وامتنان العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حكمة الشيخ اغفر لنا بهذا المعبر والتعب في بنظرته التي لنا بنظرته قلت بالتشيخ رضي الله تعالى عنه يتي يتي قال الله تعالى الله تعالى يتي فأينما تودوا فالثم وجه الله ويلا كوكا جويا وتنمي شيما ذات الله سبحانه وتعالى وقال تعالى تعالى يتي وقل جاء الحق يا رب بسكيا تازو وزهق الباطل قريا تاكو إن الباطل دعما قريا كان تازو زقوقا كودا داتي على كوكا دعما رشن بسكيا شيني قريا بسكيا تازو قريا تاكو وقال تعالى الله تعالى بل نضرب بالحق على الباطل muna kiwon karya da gaskiya bai da mako sai ya daddake shi ya share shi bai zawo sai da karya zahiri tana kautar da zafiya wakala ta'ala allah ta'ala ya ce zalika abin da ya sa haka ya tabbata bi allah saboda allah kuwa hakku shi a gaskiya matabbaciya wannan ba ta da kowane min nuni ba abinda kuka kira kuna bauta bayan Allah albatul bayataccen abu ne ƙarya ne kaunade babu wakala ta'ala zalikum abin da aka gaya muku bi allahu saboda cewa shi zabi Allah wahdahu in aka kira Allah shi kadai aka ce ba wani sai shi kafartu sai ku kafirce ku dora kabe kabe wani mutarkuhi amma in an tara Allah da wani aka ce ga wani abu saman neman da Allah tudu da sai ku ba da gaskiya to da haka Allah ya mutu azaba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce huwal awwal Allah shi ne na farko wal akhir shi ne na ƙarshe wal zahir shi an mabayyani wal batin shi a koyi wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne da komai وقال تعالى كما ألا يأتي سنريهم آياتنا إلى فاج وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا za mu gwada masu ayoyinmu da sandunan afa da cikin sarari afa ku jama mafi wasu ya musulun da cikin kawun san gwada masu ayoyi hatta ya tabayyana da har ya tabbata gare su gane annahu matabbacin samuwa alhaqqu shi ne ubangiji subhanahu wataala wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu al-arsh istawa Allah ar-rahmanu ya daidaita ka al-arsh wa qala ta'ala Allah ta'ala ce kulin kana lir-rahmani walad fa ana awwalul 'abidin in Allah na da dace wasu in Allah mai rahama na da da to ni ni da farkon ba su bauta ba Allah kuma ni bawan Allah ne ba dan Allah ba wata fasara ko suka ce da Allah na da da da ni ne zan fara bauta ba dan nan dan ni ne farkon sabai tunda magana bauta ba wani bance Allah na da ba to Allah bai da da ke da akwai da ni zan fara bauta ni na gaya muku ban taɓa bota ba kowa ba sai Allah na haka nan Allah bai daɗa wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ce man biyar rasula duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to magana ba Allah to Allah ya kuma biyar rasula magana ba Allah duk wanda ya bi manzon Allah magana ba Allah Allah ya bi yana cewa bai ne mana hawa wa haƙƙi sifati lalata mai an dubu da wani to ya ga irin wannan ne kuma yin biyar su ba kada ba Allah wanda ya bi Allah manzo Allah wanda ya manzo Allah Allah ya ya ce duk wanda ya bi Allah ya manzo Allah ba duk wanda ya bi manzo Allah kada ba Allah Allah ya wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce innal ladina yubayyi'unaka إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم an gangaro ga hadaratin mutunci daga wata aya zan dai waɗanda ka baya da kai to hakika suna baya da Allah ne kawai lalabi da bayi gona ka daga kawo da kudari masu Allah su musulama na bayi bayi gona Allah suna baya ne kawai da Allah yadun lahi fauka ne hannunka da asama nasu ba hannunka ba ne hannun Allah ne a sama hannuwarsu وقال تعالى كما الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جيوة كي وكي كي تبا الله شين ييتا وقال تعالى كما الله تعالى إن كنتم تحبون الله إن أكون زمكنا سؤال الله فاتبعوني كزوك ديني كن كبيني كن بالله يبيكم الله سأل الله يسوع وقال تعالى كما الله تعالى وآمنوا ببعض على محمد sun ba da gaskiya da abin da saukan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqqu min rabbi kaga ka dauki ko mutada alhaqqu labari dan rabbi bayani wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah Allah ya isa mai shaida ga wanda aka faɗi cewa muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kowa bai shaida ba shaida Allah ta isa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce man yuti illaha war rasula wanda yafi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faulaika waɗannan ma'alladina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima minan nabiyyin na annabawa والصديقين الصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين دبايا الله من كتا وعصم أولئك أخر الناس في قصة زمان أفكار تبيع أفكار زمان تعالى هذا أن أهل القصة سكينة وقال تعالى والذي جاء بالصدق wannan da ya zo da gaskiya sai ce wasa da gari kuma ya gaskata shi أولئك هم المتقون الناس أما سورة الله وقال تعالى الله تعالى يتوك أي من آية ديوى آية ديك في السماوات والأرض أشكسا بين القصين يمرون عليها سنة جدا وسنة وجيتا وهم عنها مؤمنون سنة ما سبجلا لكبريتا وقال تعالى الله تعالى في أنفسكم ko cikin kawunan ku akwai ayoyi masu sama wa'azi nurawa gare ku afala tusiru halan ba ku da nura ba ku gani ba je ku gani wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwi amrani wazalla ya faɗa cikin abin da ka roƙa daga ubangiji shi da hadisi kudusi kuntu kanzan na zamo taska lam uraf ba sani ba فأحببت أن أعرف سينا سوء حسن فخلقت خلقا سينا هلتا هلتا للهزكنا وتعرفت لهم فسنا لكينا دريس فبي يعرف من دريس قسن وقال كما الله يأتي مزا الله يأتي تنغى حديثي شما قدسي جوابانا وزين المسلسل دليل الأول بيفي ya rika abin da wajen ta mai ya ba da shi bayan ya rika farilla in ya ci gaba da neman kusanci garin da na yafi da a kai da zan so shi to ciki haci kai za a mutu hukuntu wakala ya ce kanan lamu allah ya zama can da yana shi kadai wala shi a ma'ahu ba komi tare da shi in ji mazan allah sallallahu alaihi wasallam وقال لي سعد بن ابي طالب يجي وهو الان على ما عليه كان اي ko yanzu ma ya da yake can haka yake yanzu su kan su fakihai sun tabbatar da cewa Allah yana kan sifar da yake jirkituwa ga Allah da canji ga Allah haramu don an ce da yana ya koma ba haka a ya canza kenan to kaga da su da su fa duk magana su guda illai ne ta'abirin da ya sha bamban a gani sun ce in ka ce Allah da yana kaza zo yana kaza ka kafin dan Allah bai canza to da haka aka ce canza ga da yake Aliyu ya ce ai ko yanzu bai canza kaga su ma fiqihai daidai suke da sufai wa qala manzo Allah yace asab kalimatin qala hasha'iru mafi gaskiya magana da mawaki ya faɗa kalimatu nabi kalmar nabi ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu na'im billah ma altazani bi sayyidina Abubakar to kullu shay'in ma khala Allah duk abin da ba Allah ba batil ba taccen abu ne babu shi ya ce to babu maganar mawaƙi da ta yi gaskiya bisa ga wani duk abin da ba Allah ba banza ne babu shi to mawaƙi jahiliya wanda haka kuma an ka yarda da shi ya so ka tabbata aka haka dan su ba ya so wanda tasu kalma kuma sai a ce su kafirta kuwa ba wanda ya kafirta وقال ايضا كما يبدا فيما يروي عن ربه cikin abin da ya karuwa daga bulogi na hadisi kudusi lam ta sa'ani ardi ƙasa ta wace rawace da ba ba ta doke ba ta doka ta yanzu Allah wala samani haka nan sama ta wa wasu adin kalbu abdi al-mumin amma zuciyar bawa na mumini ta wadace to shehu magana ta yi ce ba ya ce wa hadin aya waɗannan ayoyi da na jawo kun gaba inda an kai bayanin su kawai da ya jawo ya jeranta su ne wal ahadisu da hadisai fiha umurun la tuzkar akwai abubuwa da yawa cikin da yake ba a wani wa sararun da asirai la tuzkar da ba a watsa ta ba wai dan ba gaskiya ba ne a'a ba daidai dai ba ne a wani kamar da aka taba da misali yaro ya aure ya zo da saba an kashe taki zai ba ku labarin abin da aka ji a aure aka bari yaro ya magana na to kada zai faɗi an kada zai gaskiya tun da shi ya je ya gani da ya fara sai a wace yin mishi to haka take magana ɗalibin nasa alaƙadar wakuli ya ce satafi kamin zakar jamali isharatun wa da'ahu masumin bil jalali muhajjaba shi wannan kyawu da duka so ya maka bayani to bayanin bai yiwa da haka isharatun ishara nuni sa ta ka za ta ishe ka din za ka jamal daga wancanan ka jamal kyawu da kake so wai sai an maka bayanin shi wada'ahu ka bar shi masunan abin taskacewa da kiyayewa bil jalali da jalala girman shi muhajjaban abin sha maka cewa bil jalali da girma saboda abin aka bayyana shi aka ajiye da hile sai ya zama ko bai da wata daraja sai ya zama ba a ganin girma ne to amma yana nan koyi sai wani da wani to sai aka wani ya zo ya kashe kuɗi ya ke talaka da yanzu a ɗan buɗa mai ya gani aka wani ya ce wa mustahbiri an sirri laila da dattu bi amiya a bi amiya an laila bi gairi ya يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأمين ومستخبري يا مبداتا لاباري عن سر الليلة daga in bashi bayanin sirrin laila radattuhu sai na mai da shi bi amya da jawabi makabtacce wanda ba a ganewa an laila daga laila bai gaida yakinin ba da labari na yakini ba ka san ba abin da dan adam ka so irin ya san sirrin ya tsakanin wani da wani saboda soyayya shine asalin sirrin samuwa ba a habauta an orafa son da Allah ya yi to shi yasa Allah ya samar da haske nan daga haske ne aka yi halitta na rasul aka saura idan haka da ka ga mutum na haka ka san soyayya sai ka riba me a tsakanin wani me suka cewa to shi da an ga Laila ta amince mana da kowa to sai a zo ana bincike bincike na wai in tona mata asiri ci a'a to kuma bai yi wa in yi shiru sai a wani wuri sai in ba su bayani na bogi wanda ba na gaskiya ba ya ƙulu da suna ce mana habirna ba mu labarin laila ba an ta aminu ha mun sani kai na amintaccen ta kaga an ba shi rashawa an ba shi corruption ai mun san bata amince ma kowa ba sai kai ci an to yan na tona asiri ya ba amintacce nake ba da kun faɗa mai kenan kaɗin faɗa muku sirrinta suna cewa ba mu labarinta ba an ta aminu ba kai kaɗai na amintaccinta ni ko na ce masu ba ma ana bi aminu ni ban zamo amintacce in habartum in hada ba su labari to amma abin da aka gaya maka da ma wanda ba gaya maka ba to shi mai waɗin da irin shi sun san gaskiya abin nan ko ka ce ƙarya ne ko ka ce gaskiya ne su ne suna gana abin su kuru-kuru sun tabbatar da tunawa wannan mahauta musu da kai ya ka kuma ta tsaya musu shi bai tabbata ba amma in ka tabbata to mi an na gaddama da wanda bai sani ba mutum ya zo kowa gidanka kana mai kudin gaske duk ungo ko ba mai kudi ko don garin ku ya zo ya ce ai wani da ya fi cewa mai kudi da karya yake yi ni ne gaba da ma kudin ce wani gida ne in ko gaskiya ne ai ga ya tsaye kawo kudin mu gani nan ko shi wada mun akawun nan ba ɗin shi ai ko sai ka zo ka ɗauko kudi ka tuni a gama kila so ya kai ya san gaskiya a turo maka wasu da aka sai ka ce ina ji ta yi allah ba ka hakuri ko miye ma ya zage ka ce shi ta iya ka don allah ta iya ka ba ka tsaga dama ci ni mai kuɗi ne wallahi kowa san a to kawo mu gani akwai su da haka to tun da mu mun san gaskiyar mu to yace wa idza lam taral hilala wasallim li unasir ra'u bil absar kai munkiri da Allah bai ganar da kai ba to ka ruwa ma kanka asiri an zo an taru watan ramalana ya hito kowa ya gane sai mutum guda mai ciwo ido ba su ne ba dundume gare a shi tuni ban faɗo ba wata bai yuta ba gaya nan gaya nan ƙarya aka bai yuta kowa ya gane to me ya kaso ya ce mutane shi makaho ne to da aka duk wanda ya tsaya zargi da inkari ga yan ɗarika abin da ya kace ma jama'a shi mara arziki ne bai gane ba ko bai da rabo ga Allah kaga ashe ruwa makai na asiriya hi bai sauki to kai kuma in kana so je ka ganar da shi to wace ala za ka gane bai wani arzikin bai da arziki to kai kana ma matsaya ce arziki za ka yi takan ka karabu da shi saboda in ya ɗauki shakka guda ya jewa maka ya halaka ka shehi nan ka cewa abin da ka sani shi ka ka iya karyatawa ka musulta amma abin da baka sani ba sai a yaudare ka gare shi da haka yau suka samu maka mabda'u shakki sun kashe ka da haka nan ba jayaya za ka yi da mulki ba takan ka za ka fitar wadda alaƙar hilala in ba ga wata ba fasallim ka sallama da unasin ga mutanen da yake ra'awu sun ga wata bil absari da idanunsu wa za a hurma a ranar jam'ahu fi hadal fasal shehu ya ce wannan shine karshen abin da kuka yi nufin tarawa a wannan fasalin mun kai karshe wallahu huwa fi kulli sawab wa ilayhi subhanahu wa ta'ala dama abin da muslim yake cewa dukkan ayyukan su sirri ne cikin izini bayan dalilin shari'a zahiri mubiya shi ne ya kawo sufanci dukan shi to ga inda an ka tsamo shi da ƙwararri da hadisi kuma dan kai baka gane baka sani ba hujja bane kace ƙarya ne alhamdulillah